أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير ga watan hudu hijira dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar haka ne biyar ga wata yau wanda yake daidai da ranar ishirin ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da alkhairin da yake cikin wannan rana ko muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shirya ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake masallacin munira unguwar bane fondo day daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar da muna tafsiri ne a cikin suratul taha tun daga farkon sura allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha biyu yau za mu tashi aya na goma sha uku zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na sha uku a cikin suratu ƙaha shi ne faɗin Allah maɗaukin sarki wa ana tartuka fastami ilima yuha. Ina ganin farkon shahi na biyu a cikin wannan sura. Allah sa mu An ga wajen ko? Mun fara kistar annabi Musa wanda Allah ya ambata cikin wannan sura tun daga farkon da Allah yake ce da manzo shin labarin annabi Musa bai zo maka bane lokacin da ya ga wuta a halin tafiyarsa ya ce da iyalansa ku zauna na hangi wuta amma ni na zo muku da wani makamashi na wuta ko in samu labari daga wajen inda nake ganin wuta nan shi ne Allah ya ce lokacin da annabi Musa ya je wurin sai aka kiraye shi sai Allah ya ce da shi ni ne ubangijinka kuma Allah umarce shi da ya cire takalmansa don ganawa da Allah subhanahu wata'ala da kuma tsarkin wurin da yake a wurin da shi ne sai Allah ya ci gaba da ce da annabi Musa wa ana htartuka ni ne na zaɓe ka fastami ilima yuha ka saurari abun da aka yi wahayin shi zuwa gare ka ma'ana ka yi aiki da wahayi fastami bi ma'ana fa'amal bi ma yuha ka yi aiki da abun da aka yi wahayin shi zuwa gare ka Allah ya zaɓi annabi Musa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar Allah yakan halarci abin da yake so kuma cikin halittunsa ya zaɓa ta haka cikin banu Isra'ila sai Allah ya zaɓi annabi Musa ya sa shi ne zai zama annabinsu. Inna ni an Allah, lalle ni ne Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana, ba abin bautawa da gaskiya sai dai ni, fa'abudni ka bauta mani, wa ƙimis salata da bikiri, ka kuma tsayar da sallah don ambatona. Malamai suka ce, ba imi salata da zikiri ka yi sallah duk lokacin da ka tuna baka yi sallah ba law nasita salatan fasalliha hina zakarta da za ka manta wata sallah ba kai ba to ka yi ta lokacin da ka tuna idan ka yi sallah don ummatu malamai suka ce wannan yana nuna mana muhimmancin sallah bayan an tabbatar masa da kalma ta tauhidi yayi da ba an bauta da gaskiya sai Allah to ya tsayar da sallah shi yasa musulmi bayan kalma la ilaha illallah to sallah ake sanya kula da ita shi yasa ta ce rukuni na biyu daga cikin arkanul islam shi yasa idan mutum za a yi mai hisabi a ranar lahira bangaren ayyukan sana alkhairi sallah ake fara bincike za a ce in sallah ta gyaru to aikinsa duka sun gyaru in sallah ya lalace duka aiki ya lalace don haka sallah a kula da shi a kuma san yadda za a bayar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala inna sa'ata lalle qiyama atiyatun za ta zo akadu ukhfiha ina kusa da ɓoye ta ma'ana na fiɗi na ɓoye sanin alƙiyama ga wasu mutane ko kuma wasu halittu in bar shi a ɓoye litujza kullu nafsin bima tas'a don kowace rai a saka mata da abun da ta aikata Allah maɗaukin sarki ya samu dace kun ji ɗaya a kada fiha malamai wasu ka fassara cewa ita alkiyama na yi kusa da na ɓoye sirrin gare ni ma'ana ni kaɗai ne na bar sirrin sanin lokacin da alƙiyama za ta bayyana to ya za a yi wani hisan lokacin da za a yi tashin kyawa kun ji ɗai kenan wasu malam sun ce a kadu fiha na yi kusa da na ɓoye alamomin tashi alƙiyama in ƙi ce wa mutane ga alamun ƙiyama sai dai kawai su ga kiyama ta zo bautata amma Allah da hikima sa sai sa alamatu sa'a kubra yasa subra to wa'annan alamomi da yasa Allah ce inda na so ban sanya su sai in boye yanzu aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama ne ta shi alkiyama ko ba haka bane sai manzo Allah ya ce akwai alamomi guda goma da za su zo na alamatu sa'a kubra akwai sauko annabi isa akwai zuwan ya'juj da ma'juj akwai zuwan dujjal akwai zuwan mahdi akwai zuwan kaza akwai to kaga alamomi ne da kuma Allah ce to inda ya so da bai ga mun manzo Allah wannan sirri sai bar abin cikin zuciyar shi shi kadai kake da wannan labar sai dai kawai wuf ya mata su to amma da yake alamomi ne sai ya sanya Allah ce inda so da bai bayyana an gane wannan ko Allah ya ci gaba da ba da labari wala ya suddannaka anha man la yu'minu biha kar wanda bai imani da alkiyama ba ya kawar da hankalinka game da yarda da akwai kiyama kar dan wani shi ya kafirce wa kiyama ka bari ya juyar da tunaninka a wattaba hawahu ya fi son zuciyarsa to kai kakkabe shi fatar da sai ka halaka mana duk wanda ya ƙi imani da kiyama ya halaka fatar da ma'ana ya fada cikin halaka idan ka ɗauki ma'anar aya shine fala yasuddannaka an hamal la yu'min biha wattaba hawahu kar wanda ya ƙi imani da alkiyama ya fi son zuciyarsa ya kawar da hankalinka game da yin imani da ita fatar da sai ka halaka sai Allah ce da Annabi Musa wa ma tilka bi yaminik menene wannan abin da yake hannunka ya Musa ya kai Annabi Musa nan dan Allah subhanahu wataala ya dawo da hankalin Annabi Musa ne zuwa gare shi kun fahimta wasa ai shi Allah ya san ko menene a hannun Annabi Musa yanzu kamar ni ne na gan karkira da Qur'ani sai in ce muna na karkira shi ai yanzu ba bukatar in yi tambaya inda na san komai to shi Allah ya yi sanin Musa me yake rike da shi amma sai ya tambaye shi amma tilka bi yaminika ya Musa annabi Musa menene wannan a hannunka ala sai annabi Musa ya ce hiya asaya ai sanda ta ci ya ba da amsa ko bai bayar ba amma saboda annabi Musa ya ji daɗin magana a gurin Allah babu magana da take ta Allah daɗi to bai son labari shi tsaya sai ya ci gaba da cewa a tawakkawa alaiha ina kishingiduwa a gare ta kamar irin yadda fulani ke tsayawa akan sanda an tambaye shi wannan labari eh ba tambaye shi ba shine yake cewa a tawakkau alaiha ina jinginuwa da ita na ɗaya kenan wa hushu biha ala ganami kuma ina karkaɗo ma dabbobi na itace da ita in sun je yunwa nan kaka ɗauki ma'anar shi ne wannan ina korar shanu da ita in tara su haka ba haka ake ne abin da ake nuhi ka san ba fulatan ne bai da bada sanda daga cikin ayyukan sanda in ya je inda adda icce sai shi sa sanda ya bubbugo kunnan su faɗo awakai suna ci kun gane ko ko ya saro ya sa sanda yana bubbugewa suna ci to shine wa hushi biha ala ganami kuma ina bubbuge ma bisashe na kunne itatuwa suna ci an tambaye shi wannan ba tambaye shi ba malam suka ce wannan yana nuna hikima ta annabi Musa bai son magana tsakanin shi da Allah ta yanke bari ya ja doguwar magana saboda ai ta yi saboda jin daɗin magana shi yasa in ka zo gurin wanda kake son magana shi ba kwa son hira ku ta yanke shi yasa sai annabi Musa ya ci gaba da kawo inda maganganu amma a zahiri kalmar farko ya bada amsa wa ma tilka bai zini ka ya musa qala hiya asa to ya bada amsa shikenan Allah sai ce saboda jin dadin maganar Allah sai ya ci gaba da magana qala sai Allah ya ce wali fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatu da nake yi da wannan sanda shi ya so a ce mai to kawo bukatun dan hirar da ya tsawo Khalid ya dace ta yanzu ba nan muke ba ba dai ka san sanda bace ala alqiha ya Musa Allah ce ya Musa to jefa ta kasa jefar da sandan nan kasa fa alqaha sai shi annabi Musa ya jefa wannan sandar fa idha hiya ayyatun tas'a sai ga wannan sandar ta zama macijiya tana tafiya hayya macijiya babban maciji wani wuri Allah ya ce ka ana hajjanun kamar maciji mai saurin motsi shi yasa maciji annabi Musa ta bambanta da sauran macizai inda ɗabi'a na maciji in yana ƙarami yana da saurin motsi amma in ya zama ƙato yana da bai da saurin motsi ko cikin mutane ne idan mutum yana da jiki sosai wajen harka ta sauri ba a cika sashe ba ɗaiɗaku ne za ka ga masu manyan jiki suna da sauri to amma ta sanda annabi musa ta zama macijiya babban macijiya kuma ta yi ƙaramin maciji saurin moci kaga akwai abin mamaki wani guri annabi musa da ya ga haka sai ya juya zai gudu tsoro na ɗabi'a allah ce a tsaya ba ka ji wurinmu kana da aminci ka ji tsoro shi ne sai Allah ya ce ƙala alƙiha ya musa ka jefar da ita ya kai musa fa alƙaha ya jefa ta fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ga ta zama cijiya tana tafiya ƙala khudha Allah ce da annabi musa to ka kama wannan sandar amma sai da zai kama ta tana macijiya ba tana sanda ba Allah ya yi kowa sanin halin da Musa ya shiga ko sai Allah ya bayyana mana halin da ya shiga sai aka nuna mai kai da wala ta khaf kaka ji tsoro me ya kawo ambaton tsoro inda babu shi kinan ya tsorata sai da ci kama kaka ji tsoro sanu'iduha sirataha al-ula Allah ya ce za mu mayar da wannan sandan naka ainihin yadda take a halitta ta na farko za mu maida ta yadda take ana tarihin da na farko zai maimaita kana kama ta za ta koma sanda annabi Musa yana kamawa sai ta koma sanda yanzu wannan shi yake nuna ana son kafin mutum ya je teren to a bashi formation tukuna inda zai je teren ne wajen aiki to bari a bashi formation ya ga yadda abin yake ya yi iciritan makaman ya ga yadda suke yanzu ya ga yadda suke in ya zo can an ka ce ya jefa zai jefa ya san me za ta zama kuma an ce ya kama zai kama ya san can da ya kama ba sai mai komai ba da shi yasa ake son duk wani abu in za ka je cikin jama'a ka ba da shi har ka gwada tukuna sannan ka ci sai Allah ya ce da shi wadmum yadaka ila janahika ka shigar da hannunka zuwa ga hamatanka takhruju bayda'a zaka ga ta fito tana haske fara min gairusu ba tare da tana da wani cuta ba ayatan ukhra wata aya ce ta biyu da zamu baka can ka jefa sanda ta zama macijiya aya ce ka dau hannunka ka sa cikin hammata ka fito da shi kaga yana haske kamar farin wata shi ma aya ce ka rike wayannan da su zamu tura ka gurin fir'auna dan ka kai sako zuwa gare shi Allah madaukin sarki ka samu dace wadmum yadaka ila janahika ka shigar da hannayenka ila janahika zuwa ga hamatanka kun san tsuntsu nan da aka ce janah asalin janah shine fikafiki to shi mutum fikafikin su wanda su ne fikafikin mutum kun gane ko fikinin ka sashi cikin fikifikin ka shine hannunka nan kake ta kharuj bayda za ta hito fari min gairu su ba tare da na cutarwa yanzu idan aka ce wanga hannu na fari ne wanga baki ba na za abin kallo ba za ce wani kala ne to shi na musa ba haka yake ba min gairi su da ka gan shi ba fari ne na ciwo ba fari ne na lahiya har burge ka yake yi Allah ya ce ayatan ukhra wata aya ce ta daban kaje da su shikenan Allah ya ce da shi linuriyaka min ayatina al-kubra don mu nuna maka daga cikin ayoyinmu mafi girma idhab ila fir'auna kaje zuwa gurin fir'auna kai masa wa'azi innahu taga domin shi ya zalunci yayi dagawa shine yayi kafirci taga bi ma'ana ala yayi zalunci inda ya kafirce Allah kaje kai masa wa'azi amma yanzu dai ga abin da aka sashi nan gurin me ya kawo shi nan gurin fir'auna tsoron fir'auna ne ya ji laifi ya gudu shekara goma ya bar gida kuma duk gurin fir'auna ne yanzu ya yi gurin ya kare sai aka ce ka je can gurin shi kai mai wasi ka je fada shi yana ka kai kanka ko ba haka wani shi kenan annabi musa tun daga jin wannan ya san cewa aiki ne wanda zai bai da kuraje ba kawai abin da ya ce ƙada rabbi sharhli sadri ya ce ya Allah ka yassare min ƙirjina malamai suka ce rabbi sharhli sadri bi ma'ana ƙauye hujjati ala ka ƙarfafa min hujja a magana ka ƙarfafa min gwiwa ya zama ina da confidence kun fahimci hausa yanzu police in suna son su gane mutum wani lokaci ta hanyar magana su suke ganewa wanga mai gaskiya ne ko mara gaskiya ne saboda bai da in sharahi sadar a magana to sai nuna ya roƙi Allah Allah ka bani ƙarfin gwiwa na magana wanda in ni zo ina yi masu kallo duka su gane lalle da gaske nake rabbi shrah li sadri Allah ka yalwanta min kirjina wa yassir li amri Allah ka yassare min a cikin al'amuran rana ka sauwaka min malamai suka ce wani irin sauki ya nema hanyar da zai kai zuwa ga fir'auna yanzu mu dauki misali anan in kana son ka je fale a ce yau a ce ka tai fale ka gana da cani da Allah ko cika ta gado bai shiga ba eh sheka don ba a ɗabi'a ba wuri ne da ake ta ya kai tsaye haka ba dole sai kabinan kabinan waye kai waye kaza kafin ka kai can to duk sarakuna suna da wannan na ɗaya shi mai laifi ne kuma na biyu an ce shi ta saƙon ba wai wani zai gaya ba shi na da kai saƙon gaba da gaba shi ne sai ce wa yassir li amri Allah ka sauka mu amra yanzu dai ba ka ga shugaban kasa ba in ka roki Allah ya sauka ma ganin shi kuma Allah ya karbi addu'ar sai a yi mamakin ya an kai kun ka gana ranar guda sai ku gana duk wani abu da ake ganin mai sauki mai kana zuwa bakin hanya sai wani soja shi ma guda sai a ce lahiya kace ka zo ganin shugaban soja ce mutai ba a ƙara tambaye ka kuma sai ka zai ce ga wani yana sai ganka yana iya yawa ko bai yawa haka al'amur Allah ki shesa annabi Musa ne mi wai sirri amri Allah ki sauka mai al'amari kuma wannan addu'a ku kiyaye da kyau ku yawaita maimaita ta Allahumma yassir amri wa la tu'assir Allahumma yassir amri wa la tu'assir Allah ki sauka al'amari na kaka kunta tashi Allahumma yassir amri wa la tu'assir to halin da kashi ka yawaita maimaita wannan ina daga cikin addu'ar da annabi Musa ya Allah ya karba masa kuma sai ya samu saukin ganawa da Fir'auna. Ta ka duk inda ka ji gari ya ma zahi ba da gaya ma wani, sauri ka ce Allahumma ya sira amini wala tu'asir, ina ka sauka al'amari na ka sauka kakka kwanta tashi. Allah ka samu dace. Da yake cewa a gaba, wahlul uqdatan min lisani Allah kai warware nan ne ko kulli wanda yake a harshe na kun san annabi Musa kamar da tarihi ya nuna lokacin da ya kama fir'auna ya fizge shi fir'auna sai ‘yan zagaye da shi suka ce yaron nan karbu da shi in ba karbu da shi ba akwai matsala ya ce aje a yanka shi kawai umarin da ya bayar ki matar da Allah ya sa mata son annabi Musa sai ta je ta ce don Allah a bar shi ai yaro ne rana ya ce me zai sa na gane yaro ne in kana son ka san yaro ne a ɗauko wuta da dabino a aiki ni na san bai ɗauka dabino ka ya ɗau dabino ku ta ku yanka shi amma ba a gwada yaro ba kawai sai a ce a yanka shi suka ce to a ta haka aka aje garwashin wuta aka aje dabino Allah ya ko Jibril ya ce ki ɗora shi ya ɗauki garwashin dabino kuma a sa mai shi a baki sai ya ɗauka ya ɗauki in wutan garwashin ya kona masa harshe ce lalle yaro na ya ce an arwa da shi to wannan abin da shi taso fir'auna ma a lokacin da annabi Musa ya zo yayi mai wannan wa'azi da ya tara mutane sai yake ce am ana khairun min hadha allazi huwa mahin sai Allah ya ce menene wala yakadu bin wanda ko magana ba ba iya ba yanzu shi mai wa'azi to sai Allah ya roki annabi Musa ya roki Allah wannan rashin fitar maganar da bai yi sosai Allah ka yaye min abin yi magana na tare ka bayyana roƙo na uku kenan roƙo na hudu da ya ce ya fi kawo kauli ko don mutane su rinka fahimtar magana na kaga shi ya roƙi a gyara mai magana sani daidai bukata shi hakan ma ba illa na gare shi amma yanzu inda yana so a rinka fahimtar magana shi to Allah ya yassare yadda za a rinka fahimtar magana ya isa waja'al li waziran min ahli Allah subhanahu wata'ala ka sanya mani mataimaki daga cikin ahlina waziran bai ma'ana mu'inan mataimaki wanda zai karfafa ni min ahli daga cikin ƴan uwana daga nan sai ya ce cikin ‘yan uwan manawa haruna Allah ka sa annabi haruna a haɗin uwana ya zama shi ne za ka zaɓa ya zama wanda zai taimaka mana ya sa an ka ce abin da ke da wahala a tarihi shi ne abin da annabi musa yi so da yawa ɗan uwanka yana son ka zan abu amma ba kowa yake son ka zama yadda ya zama ba shi annabi Musa sai ya roƙi yadda Allah ya zabe shi da annabta yana roƙon a sa dan wanshi annabi Harun shi ma ya zama annabi su tai su yi aiki tare aiki annabawa babu hasara ciki shine sai ce Haruna akhi Haruna dan uwana ushdid bihi azari aka ne ko zahari ko ushdid bihi zahari anan ne ne ko azari bi ma'ana zahari na ɗauki fassarar abin duka ɗani ushdud bihi azri ma'ana ka ƙarfafa bayana da shi ma'ana ka ƙarfafa min gwiwa game da shi wannan ɗan uwan nawa kusanto da shi a gare ni wa ashrikhu fi amri sannan kuma ka hada shi a cikin al'amarina shine malamai suka ce fin nubuwati ka sa shi ma ya zama annabi kamar yadda ka bani annabta shi ma ka sa ba wai ya zama mai taya ne ba ya zama dan fada a'a shi ma ya zama annabi kamar yadda za a ce ni annabi wani shi ma rika ce annabi wani ya samu rika so mai yan alkhairi jama'a kai zaman to mun ga hanya alheri sai mu yi kokarin mu taushe wasu dama da yawa haka suke wani ya samu dama zai kore kowa sai ka zama bai da yan uwa sai in ta ɓaci sai ya dawo ya zama mai yan uwa lalura shi bai taimake kowa ba yanzu kuma ya zama mutane lalura mu koyi da annabawan Allah in muka samu dama mu jawo namu su ma mu amfanar da su mu gina su kai nusabbihaka kathira dan mu yawaita yi maka tasbihi wa nadhkuraka kathira mu kuma yawaita yi maka zikiri mana idan gane ina yawan tasbihi shi ma yana ina yawan zikiri shi ma yana kaga sai da ta yawa kaya ya faɗi daga cikin illoli saboda ya zama mai kokari na addini innaka kunta bina basira Allah subhanahu wataala lalle kai ka kasance masani ne game da al'amarin ka san abin da nake faɗa ni da shi wannan bawan Allah in ka haɗa mu aiki na zai ya ƙare ya ƙare ƙala sai Allah ya ce kad uti tas'alaka ya Musa an baka duk abin da ka roƙa ya Musa magani da da waraka kenan ya gama roƙo aka ce roƙonka kine ya ce an karɓa mu an baka dalame sa aka karba mu annabi Musa karo guda saboda sai da ya roka da gaske yake shi sa Allah ya ce to an bashi kai ma in kana da bukata roki Allah da gaske Allah zai biya ma bukatanka an gane misali mafi yawanci karfin alakan mu da Allah ne ke sa alakan mu da addu'ansa ta yi karfi idan ya zamanto kana da shakku a addu'a sai kai addu'a ka daɗe tana kana anya ta ta yi ko bata ta yi ba a'a ka roki Allah da zuciya guda Allah zai karɓa mu sai dai akwai wata hikima da mun gane ba idan ka ya roki Allah da yaqini tabbas da kai addu'a za a karɓa to sai dai wajen amsa addu'an wani lokaci takan ci karo da wasu abubuwa da za su same ka na musiba maimakon wannan abin da za a baka sai a juya shi zuwa ga wancan ko kuma takan ci karo da maslahaka na duniya zai iya yiwa wannan abin da ka roƙa zai iya shigaltar da kai game da lahira sai Allah ya ce an karɓa maka amma an aje mashi a lahira sai sa wani lokaci an karɓi addu'ar amma a yadda aka saka ma kai baka fahimci yadda abin yake ba sai kai ta ganin kai ni na ya taro ko abin sai a haka musamman marasa lahiya wani shi da ya samu rashin laya sun shike da ya yi alwala ya tashi Allah ka fara laya gobe shi warke ya Allah bai son ka bai dora ma rashin laya ku kula da kyau kenan ka dai roki sauki ne amma duk lumfashin da kai na damuwa ai dada ne matsayin ka na mumini ka shiga matsalar talauci son kake in kai lahila ka roƙi Allah Allah kaya mai talaucin nan Allah ka ce a roƙe ka Allah mun roƙe ka tsakani na da Allah Allah na roƙe ka da gaske ba su hanka in sa ta ka zama kuɗi zai iya yiwa a wannan lokaci Allah haka yake buƙatar ka zama talaka sai da an karɓi addu'a amma sai dai a tana zama ya ta wani ɓangare saboda akwai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala amma da mumini ya roƙi Allah da gaske Allah yana karɓa masa Allah karɓi addu'o'in mu kun ji wanda Musa ya roƙa ko to sai Allah ya tunatar da shi in shi bai san kowa yayi ba to bari shi daraja shi walaqad mananna alayka marratan ukhra ai mun yi ma baiwa karo na biyu ma'ana mun yi ma baiwa wani karo wanda kai baka da labari ga labarin nan ga daga cikin baiwar da mun kai maka id auhayna ila ummika yayin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka ma yuha abin nan da muka yi mata wahayi da shi mana wahayi na ilhama sadda take dauke da cikin ka aihuwa ta zo kuma shekarar na ana yanka jarirai nan bani isra'ila mahaifiyarka tana tunanin yaya za ta yi da wannan yaro Allah ce sai muka yi mata wahayi ga wahayi wanda muka yi mata muka ce da ita a niƙbi fihi fitabot ki jefa shi a cikin akwati mana shi wannan yaro ki ɗauke shi ki kaɗa shi a cikin akwati in ki kaɗa shi a cikin akwati faɗaɓe fihi filiyammi ki jefa shi a cikin teku alyam shine albahar malamai suka ce sun miye yam da annan nas da ce mamuna ilai mutane na nufashi saboda yawan albarkan teku sai sa ce shi alyam to ki ɗauke shi ki kaɗa shi cikin teku falyulqihi alyammu bisahili ma'ana wannan teku zai jefa shi a gefen teku in ya jefa shi ya hudu a duhulli wa duhulla maƙiyina maƙiyin shi zai ɗauke shi yana cin jiri lakini ni mu mahaifika wannan dabara sai ta yi tunanin bari ta nemo akwati ta nemo akwati tassa da tassa akwatin da ta je sai ta ɗaura mu akwati igiya saboda tausayin uwa da ɗa sai ta jefa shi saboda ba zai yi ƙasa ba kuma ba za a gane ba kuma yagiyar za ta riƙe akwatin da ta jefa sai Allah ya tsinke yagiyar tana kallo kuma aka tare shi yanzu da ba ta gane kenan shi ne sai Allah ya ce fal yulqihi al-yamma bis-sahil wannan tekun zai zai yada Musa a gefen gefen gefen sa dan me ya khudu aduwwul li wa aduwwullah makiyina makiyin shi zai dauke shi na gwada wa fir'auna mu'jiza ta Allah in Allah ya so abu ya yi sai ya yi babu dabarar da za a yi. Kun ji dai ko? Wa alƙaitu alaika muhabbata minni. Nabi Musa Allah ya ce mu ne mun ka jefa soyayyen mu a gare ka. Muka sa son ka a cikin mutane. Lokacin da aka kama aka tuntu Annabi Musa, wayanda sun ka cince shi kawai sai suka ga su da yaron da ya birge su. ka gani aka kawo gidan sarki ai ga yaro a tsinta matar sarki na kaza ta ce a wanga yaro ai kwarata ainihin ne yau naka a wanga yaro gaskiya ba a yanka shi ni dai kawai ya yi haka kawai Allah ya sanya son Musa cikin zuciyarta Fir'auna gashi ya zo ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ya yi ta ce ba a yanka shi ta ce to karkara ne ta yi kake gashi kasan manyan nan ba su saba wa matansu Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ya ci gaba da cewa wale tusna'a ala aini ko ba haka bane don a aikata abinda za a aikata game da kai ala aini a gaban idanuwa na mana ina gani ai masu ne a bika kana fi manzil duk abin da an kai maka Allah ce ina gani gaban idona ne aka yi ma duk abin da za a yi ma shi ne wani tusna'a ala aini don a aikata ma abin da za a aikata ma a gaban idona da na jefa ka da aka yi cikin ruwa da na tsamo ka da aka yi da na kawo ka gidan fir'auna da aka yi Allah ce duk a gaban idona aka to yanzu fir'auna ya shiga Musa ya shiga hannun fir'auna labari ya kai fada yanzu ana jiran hukuncin da za a yanke mu jinjiri ita ma uwar hankalinta ya tashi uwar Musa hankalinta ya tashi sosai da Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa farigan in kadat la tubdi fi laula an rabatna ala qalbiha mahaifiyar Musa ta waye gare cikin damuwa da tsoro hankalinta ya tashi Allah ce ta yi kusa ta bayyana cewa kai ni na ni kaza Allah ce mu ne muka kara bakinta to amma duk da haka sai ta ce da ƴar uwan Musa ki je ki samo muna labarin shi fa qalat li ukhtihi qussihi tace ma ƴar uwan Musa ce ki ji mana labari to shine sai Allah ya ce in tamshi ukhtuka yayin da ƴar uwarka ta je cikin taron mata dan wani guri Allah ce haramna alaihi almaradi'a min qabl ko duk matan gari aka tayar da su aka ce su ba shi nono Allah ce mun ka hana ka sha nonon kowace mace sai da muka dawo da kai a wajen babanka to shi ma kaga yadda an kai in tamshi ukhtuka yayin da yar uwarka take tafiya fatakulu take cewa hal adullukum ala man yakfuluhu na nuna muku macin da za ta rena muku shi za ta yi renonsa Firawuna ya ce, ke dai kin san mahaifiyarsa, duk yadda an gaita ce hawa kai da Allah baka san ta ba ni in sani ta ce haka ne haka ne haka ne. Firawuna, ka san shaidani biyu ne an kai, kaga Hamana, Hamana ya yi Firawuna zama shaidani. Dan shi yasa aka ce ba mu sarki sai mun mu kwale ko. Wata rana wata mata kuyarta ta mutu. da kai ta kawo masa ga fir'aun ya ce mata kemi an matsala ta ce ita akuyar ta ta ta mutu tana son sarki ya raya mata akuyar ta kai a kawo ya shu ta ta dawo sai ce mata ba akuya ta ba ta matsala ta ce eh to sarki na ta cina halittar raƙumi ni aka magana akuya an shiga akuya ta yi an mai da miki akuya to shi ne da ya hito ta cika mai gida wadda an yi ta yanzu ni ba ne wata ta zo da ta kwafsa mu wai akwai ta ta mutu ta zo karaya mata akwai amma ni ce kana can kana halittar ragumi shi yasa ni ba ta wata akwai da ce gaskiya haka ne haka ne ya ce a ka san muwa wasa karya ne ba kan yi kai Allah ya samu dace ya mana shaidani ne shine if tamshi uktuka yayin da yar uwarka take tafiya can wajen taron da aka yi fataqulu tana cewa hal adullukum ala man yakfuluhu na nuna mu bana nuna muku wanda za ta rene shi ba kawai mukaddara eh an amince Allah ce faraja'na ka ila ummika muka dawo da kai a gurin mahaifiyarka kai ta qarra ainuha don idanuwanta su faranta mana ta yi farin ciki wala ta hazan kada ta yi bakin ciki Allah ce mun muka yi wannan baiwa wannan ba baiwa ba ce tun musa na yaro na zaga yake ba shi labari ai aihuwa ka mun yi ma baiwa wadda ta yi wannan an yi kaza an yi kaza sannan ma kafin mu karba ma wannan addu'a wa qatalta nafsan ai ka kashe mutum daga cikin daga cikin kibtawa ko ba haka bane wanajjina ka min algami muka kubutar da kai daga damuwa muka turo wanda zai baka labarin ana bidarka ya gaya ma ka gudu ka bar gari Allah ce duk tsarin mu ne kuma fatanna ka futuna muka jarrabe ka jarrabawa mana jarrabawa bayan jarrabawa da ka je can madayana da ka zamna shekara da shekaru kana kiyo cikin jarrabawa ne dan mu gwada kanmu ne da ƙarshe dai mun same ka mutumin da ya cancanta mu zaɓe shi muka zaɓe shi falabista sinina fi ahli madiyan ka yi zamanu shekaru a cikin garin madiyan mutanen madiyan shekaru kai tare da su sun maji ita ala kadari ya musa sannan yanzu ka dawo a bisa lokaci iyakantacce wanda muka sanya maka daidai lokacin da muke buƙatar ka ala kadarin ma'alum lokaci sanadi duk yawon da ka yi madayana mun sanya lokacin haɗuwa bai yi bane sai yanzu da ya haɗu ga lokaci ya yi daga gashi na mun baka aiki Allah madaukin sarki ya samu dace wasta annat menene gaba wastana'tuka ko li nafsi ma'ana na zabe ka da kaina ai wastafaituka bi risalati ni zabe ka da manzanci na nufa saboda haka babu laifi mun yi ma baiwa kafin wannan amma bari a dawo wurin da ake idhab anta wa akhuka da ba shi ba shi yanka ce idhab ila fir'auna ba to yanzu da yace a hada mai da haruna yanzu sai an ce an karba mai ba an karba ba to aiki ba kai zaka yi ba ta hibido shi duk inda yake kwatai irhab anta wa akhuka ku je kai da dan uwan nan naka bi ayati da wannan ayoyi wanda ni nuna maka wala taniya fi biki amma fa kar ku gajiya game da ambatona ka ku rauni game da ambatona Allah yana so a yawata ambatar shi jama'a mu yawata zikirin Allah subhanahu wataala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah wallahu akbar subhanallah alazim subhanallah walhamdulillah lokaci bayan lokaci mu ma kanmu gaji wajen ambaton Allah yasa Allah ya ce da su wala taniya kar ku gaza kar ku yi rauni fi zikiri game da ambatona idhaba ila fir'auna ku ji zuwa wajen fir'auna innahu taqa lalle shi yayi dabawa ana yayi kafirci ya wuce ka'ida abin sa abinda Allah madaukin sarki ya ce shi yake da ku yi mai wazi faqula lahu qawlan layyinan amma in kun zo ku ga mai magana mai taushi ku ga mai magana mai mai laushi la'allahu yatadhakkar tsammani ya wasu aw yakhsha ko ji tsoron azabar Allah ya wasu kaga wannan duk ana gaya mana daga cikin usulubi na da'awa ana son da'i kafin ya fara da'awa ya zamanto yana da malamai wanda za su koya mai tarbiyya yadda ake yin da'awa ka zo za ka yi mutum wa'azi ba a yin gatsi wajen wa'azi ni gaskiya zan gaya ma kana so ka so ba ka so ba ya manya ba haka ake musu ranka ya dade mu dai wakile ne na Allah bayan kasa na so mu tunatar da kai Allah in ka aminta in abin yana yi menene an magana ka Allah ya ci halata ka hadithin Musa haka ne ko إذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل منني هل لك إلى أن تزكى ألا تنكزو كشير شنك فرعون كان سنك تركك وأهديك إلى ربك إنما وأزي إن جعل كذا وبنجزنك فتخشى كجي tsoronsa kaga magana kula da hukaulin layyina ku faɗi magana mai laushi na haka in za ku yi wa'azi manya magana mai laushi ake gaya musu usulubin yadda ake manya wa'azi daban shi yasa yana daga cikin ƙa'ida na ahlus sunna wal jama'a shugabanni ba cike musu wa'azi saman minbari ba sun aka shugaba ko yaya yake ka same shi biro kai mai wa'azi kuma in ka je ya ce ma bai da dama ka kyale shi kaka zo ka ce eh ai mun ji ya ƙi sauraron gobe ma ka sake komawa mun gane misali ko Allah sa mu dace mu yanzu kaga so da yawa ko wanda suke manya ne sai mu zo biro su mu same su dan kai dade ya aiki da dama ka gane ni a to wallahi ni dai almajiri ne ina so in tunatar da kai in akwai lokaci babu lokaci kuma a bani lokaci wani sai ya ce a ustaz babu da bismillah bismillah sai kai mai wa'azi yau abin da kake so inda yayi da zai ji ka sai ka gane shi in yace babu lokaci to ran kai dade a samu lokaci mana ku hankuri yaya za ku yi da mu muna ku ne ka sa mana da lokaci ko ko so ɗaya na shekara eh to baba Breman eh to yanzu dai ga nimero na rana kaza sai ka in yayi niyya zai saurare ka in ka ga mai magana zai aminta amma sai ka ce dole sai mun yi ma wa'azi ko ka yi ko ka so ba usulubi bane na da'awa an gane ko Allah ya samu dace qala suka ce su duka rabbana ya ubangijinmu innana nakhafu an yafruta alaina lalle fa mu muna jin tsoro an yafruta mana shi gaugawa azabtar da mu shine an yafruta alaina yayi gaugawa azabtar da mu muna tsoron ya sa ai muna duka aw an yataga ko shi ma dagawa mana ko ya wuce duka yasa aka shi muna tsoron wannan saboda sun sa halin fir'auna wanda ya kashe muku jinjiri ba adadi kuma kun yi laihi ana bi dakkuro a jalo ku zo ku mai wa'azi ai kun me yana ya faru to shine suke Allah ya san da wannan ba amma shine suke bijiro mu da Allah suka ce qala aka ne ko qala rabbana ko suka ce ubangiji mu innana la khafu an yafruda alaina muna tsoron sa Allah ya wuce gona da iri game da mu mana ya sa ayi mana hukuma aw an ya daga ko kuma ya daga ba ya sa a kashe mu qala Allah ce su la ta khafa ka ku ji tsoro innani ma'akum ni ina tare da ku asma'u ina jin du'a da yake faruwa wa ara kuma ina gani nan shine ma'iyya ma'iyya kashi biyu ne akwai ma'iyyatun amma akwai ma'iyyatun khassa ma'iyyatun amma shine kasancewar Allah tare da dukkan halittunsa akwai ma'iyyatun khassa kasancewar Allah tare da zababbin mutanansa ma'ana yadda kasancewar Allah take tare da annabawa sabani da take gare mu ma'ana su suna da kula da Allah saboda ƙarfin imanin su da kusanci su da Allah ma'anan mai iya bil ilmi la bil zat asannan ne aka samu sabani fahimta wajen wasu aqidodi da suke ganin Allah yana tare da mutane ko ina a'a Allah yana sama da zatinsa amma yana tare da halittu da ilimin sa ko ina Allah ya samu dace aya ta gaba ba an ga wajen kun sayin kunji na yi tambaya akwai abin da ya sani tambaya an gane dai ko eh masu kwana da nake tambaya wanda ya da kuɗa baki ya zabi su garbi na yake gaban majalisin da kake kwai sauran lokaci Allah samu dace to yanzu sun kwaso kayan su har sun taho muƙaddara sun faɗi abin an ba su ƙarfin gwiwa ko je ina tare da ku Allah ya ce fa ati yahu sai suka zo gurin shi fir'auna fa qula suka ce inna rasula rabbika mu manzanni biyu ne daga gurin ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibhum kada ka azabtar da su garji'ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da aya daga gurin ubangijinka wacce take nuna lalle mu ɗan sakon Allah ne salamu ala man ittaba al-huda amma aminci ya tabbata ga mutumin da ya bi shari'a mana in ka bi shari'a ka kuɓuta ka tsira to yanzu ka ji magana farko da suka yi wa fir'auna inna qad uhiya ilaina mu fa lalle haƙiƙa an yi wahayi ne zuwa gare mu cewa annal azaba azaban Allah yana tabbata ne alaman kazzaba akan duk wanda ya kare ta maganar da muka zo da ita wata walla kuma ya juya baya Fir'auna da ya ji wannan ala faman rabbukuma ya Musa sai ce to kai Musa wani ne ubangijin malamai sun ce kare ta ta farko shi ma yanzu maganar ubangiji shi banda shi fa sai sa to ku wani ne ubangijin ku to ku ji amsa ta annabawa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu annabi Musa ce ubangijinmu shine wanda ya ba kowane abu haƙƙin sa halitta sai ya wadda ta dace da shi sun mahada sanai shirye da komai zuwa ga abin da ya dace da shi ma'ana in ka ga jaki sai ka ga kan jaki ya dace da gangan jikin jaki ko ba haka bane sannan sun mahada sannan ya shirye kadibo duk ya kace da gibenci jaki ne ko amma jaki da kasa kai ya san inda zai samu abincin da ya ci in ka kawo abincin da bai ci ka aje mai bai ci in ka aje mai jaki nama bai ci waye hana mai ci Allah ya tsara ba abincin shi na idan ka dandaza ciyayi ka kai makare baya ci ko yana ci waye hana mai ci ba abinci bane kaga Allah ne ya shiryar da kowanne halitta zuwa ga abin za su samu yanzu fir'auni yake maraddi ai ka ce kai Allah ne ko to in kai Allah ne me kai mu ubangijin mu shine ba kowa halitta sai da ta dace da ita yanzu kaga ta sigo ko in ka cire kan shi ka azama Ismail sai ga bai ba ko ba ga bane kowa yadda Allah ya shi haka na zai zama daidai da an canza shi shikenan in kana so ka gane wannan ka kalli matan da suke shafa mai su zama farare sai ka ganta ta zama kamar aljana bane in ta yi sa'a tsuwa ya zo eh da yari za a go sai ka ganta kawan mayya kagan duk inda Allah ya yi haka ka dace ka karɓa kawai to shine annabi Musa ya ce da Fir'auna ala to yanzu kadibu kaga tambaye da ya farko fa man rabbukuma ya musa ko wane ne ubangiji ku ya musa musa ya bashi amsa ala sai ya ce fa ma badul quruni alula to menene labarin al'ummomi na farko da suka wuce iyaye da kakanni suka wuce ina da suke yanzu lalame ga wannan magana saboda fir'auna mutum ne wanda yake da iya magana yanzu yana son ya ɗauke hankalin mutane malamai suka ce son ya yi annabi musa ya ce da shi ai iyayen nan sun mutu kahire suna wuta sai ya ce to kun ya kai yayan kota to na haka yanzu ga kuka shi amma da yake annabi musa ai ya san shi yasa tun farko ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allah ka bani hujja wajen magana saboda shi ya san fir'auna gidan ya taso sai annabi Musa ya ce a'a ai ba wannan magana muka yi in ma ita zamu yi ba mu ƙara wakka qala ilmuha inda rabbi fi kitab ai sanin makoma wa'annan mutane yana gurin ubangiji na fi kitab yana cikin rubuci a littafin Allah a cikin lawhul mahfuz la yadillu rabbi ubangiji na baya kuskure wala yansa kun baya mantuwa amma ni dai abin da nake so in tabbatar da kai ubangiji na da ka tambaye ni farko shine allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama muku shiheda wa salaka lakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi a cikin kasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi azwajan min nabatin shatta ya fitar da nau'in tsirrai daban-daban mabambanta ko ina da su ciyayi iri-iri shi ne ubangiji na kai da kacce Allah kake mai kai ƙasar da kake bugun gaba kana bisa Allah na na yayi ta in ka ce kuma ƙarya ne to kai kace ga wata kai samar da take maruwa Allah na na yayi ta ciyayi daga hitowa ku ci abinci Allah na hito da shi ruwan da ke hitowa daga sama ubangiji na na yi kai mina na kai kulu ku ci daga cikin abin da ƙasa ta bayar na abinci war au an amakun ku kiyaye dabbobinku na fi dalika la'ayatin liulin nuha ai wannan aya ne ga ma'abuta hankali in dai akwai hankali fir'auna ya kamata ka gane wannan ya isa ita ƙasar da Allah subhanahu wata'ala ya sa ta zama kushin hida min ha khalaqnakum daga gare ta ne aka halicci asalin baban ku annabi Adam sannan wa fiha nu'idukum bayan kun yi rayuwa a bayan ƙasa a ciki za mu mayar da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa za mu fito da ku karo na biyu shine ranar alkiyama Allah ya ce wa laqad arainahu ayatina kullaha mun nuna mai ayoyin mu gabaki daya kazzaba ya ƙaryata wa aba yaqi cikin suratul araf qalu mahma ta'tina bihi min ayati amma nahnu laka bimu'minin suka ce kai Musa duk abin da zaka zo mana na aya wallahi ba za mu yi imani da kai ba ba duk kai wani taka ka kare ba to duk abin da zaka kawo mun ba mu yadda da kai ba mu imani ce sai Allah ya kuma su da turfana wal jalal wal ummal wal dafadi duka da karshe suka kafirce sannan Allah ya zartar da su dan haka halakan da fir'auna da mutanensa da ake duk wani uzuri da Allah ke bawa ba ke baiwa bawa an ba su masu ki inda Allah ya fadda mutum baka da shi ne da shi Allah mu dokin sarki ya samu dace na'am kala kaji yanzu ya gama sarari duka ba yanzu ge iko za ta tashi sai yake cewa a zai tana da tukuri janamin abdina ka dai zo ne musa don ka fitar da mu a cikin garin mu sai ya rika da wannan sihiri naka ya musa ya kai musa kaga wancan ayoyi duka yanzu a ɗaukar musa sihiri na yake kusa yanzu na so ya kawar da hankalin mutane game da wancan bayanan yanzu musa yake ce ma ɗan sihiri falanatiyannaka bi sihrin mithlihi za mu zo ma da sihiri irin naka faj'al bainana wa bainaka maw'idan ka sanya tsakaninmu da tsakaninku wani lokaci na haduwa la nukhlifuhu nahnu wala anta mu da kai kan mu saba ma wannan alƙawari makanan suwa ma'ana ya zama wuri wanda yake mu da ku daidai wa da za mu haɗu an fahimta wasa ko kuma makanan siwa ai wuri wanda ba wannan ba zama wanda ba wannan ba ai makanan ghairin haza yanzu ba an yi wannan ba to a ɗaga zaman mu sa lokaci tsakaninmu da ku ranar da za mu sake haɗuwa don a zo a tattauna kasancewa kai ɗan sihiri ne ka da ka diba fa gani kai yanzu ana maganar Allah ya yi kaza ya yi kaza ka ce Allah na sai ka ce ah eh haka ne ya yi nema ni annabi Ibrahim da ya zo suna tattauna da wancan sai ce rabiyar da zai yi wa mit ko ba haka bane shi ma sai ce ana uhi wa mit sai ce to fa inna Allah ya ati bi shamsi min al minni min al mashriq fa ati biha min al-maghrib fa bai da zakka Firawuna ya ki yadda a shiga magana dan in an shiga magana nan za ta tsaya sai dai in an kai ne shi ko muna kamar yadda in bid'a suke shi dan bid'a in kona magana kai da shi in ka taba nan sai shi ta kona in ka taba nan sai shi ta kona bai yadda a tsaya inda ake Qur'ani yana koya ma magana ne in kun zo kuna tattaunawa akan kaza ya shigo da wata magana bayan ya kare sai ka ce ba nan muke ba nan dai ake a tsaya a gama wannan amma da kaga an dade ana magana zai iya yi wa kai da ake magana da kai baka gane usulubi na magana daga wajen Qur'ani ba shine suka ce ina ne gaba qala maw'idukum yawmuz zina qala sai annabi Musa ya ce da su ban ga wajen ba na gane wannan maw'idukum yawmuz zina lokacin da muka sanya muku shine ranar kawa ranar kawa wasu suka ce rar kasuwa wasu suka ce ranar idi radda dai mutane suke nan wani musa ce to ranar nan za a wa ayyu sharan nasu buha a tara mutane a lokacin hantsi kuma lokacin da ya samu su an gane hikimar ko ranar idi ai kusan kowa yana gida ko ɗakkar suwa kuma in babu ka gida don an haɗu kenan matattaran mutane ne kamar na wannan wancan yaro mai rabbul gulam ya ce masarki in ana so a kashe ni a tara mutanen gari duka sannan za a kashe na ce bismillah rabbul gulam sarki yana ganin zan ya da kwallo in muta da kuda ashe kudan na nan tare da shi annabi musa kaga hikimar da Allah ya ba su yanzu har wanda bai da labari dan ne yayi ka sai ranar idi dama ba wani aiki kike ba wani ka ji an ce za a yi kaza kai ce to dama yana gida bar mutane kaga nan ka yanka ta da aka zo kuma sai Allah ya kunyatar da Fir'auna da mutanansa fa tawalla fir'aunu sai fir'auna ya juya mana ya koma gida kenan fa jama'a kaidahu thumma ata mana ya tattara karhinsa da 'yan sihirinsa sannan ya taho mana duka wasu 'yan sihiri da ake da su wanda ake da su ƙwararru ne aka taho da su ƙwala lahun musa sai annan musa ce da su ina ganin za mu shiga wata magana lokaci ya taho minti biyu to mu wari a nan inda za mu shiga wata magana ne sai mu tashi a kansa minti biyu da sun kare ga sai mu yato a cikin su abinda muka yi daidai allah ba mu lada ana muka kuskure allah ya fi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك